أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa barkanmu da wannan lokaci barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar 26 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wazo daidai da 17 ga watan Afrilu na shekara ta 2023 miladiya wadda wannan shine zamanmu na 26 a cikin wannan darasi na littafin riyadu salihi na min kalami sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam kuma jiya mun tsaya a ƙarshen babu taglizi ta harimi ibaqil abdi min sayyidihi yanzu kuma insha Allah za mu shiga sabon babi shine babu tahrimi shafa'ati fil hudud wannan babin zai mana bayani akan haramcin yin ceto a cikin abin da ya shafi haddodi na laifukan da Allah ya sanya dokarsa a kai cewa duk wanda ya yi wannan laifin lalle a yanke mishi haddi to wannan babin zai yi bayani akan haramcin nema wa mai laifi alfarma don kar a yi mishi haddi قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر cikin wannan aya wacce take cikin suratul nur aya ta biyu imam mujahid ya fassara wa la taqukum bi ma ra'afatun fi dinillahi da cewa ai kada tausayin su da majinaci da mazinaci da mazinaci kada tausayin su ya kama ku cikin tsaida haddin cikin tsayar da haddin Ubangiji a kansu, matuƙar dai an riga an ɗaga maganar zuwa ga sarkin gari ko limamin gari, to wajibi ne a tsayar musu da haddi ba za a yi sakaci ba. Kuma malamai suka ce an gabatar da sunan mace ne a wurin, aka ce azzaniyatu wazzani sai da aka fara faɗin sunan mace mazinaciya kafin a faɗi sunan namiji mazinaci saboda kasancewar ita zina ba ta yiwuwa sai da yardar ita matar kamar ita matar in bata amince ba yadda za a yi zina ta yiwu kuma ita zina tana afkuwa ne ta dalilin sha'awa wanda kuma sha'awan nan mafi shika daga ciki tana faruwa ne daga bangaren matan sabanin bangaren abin da ya shafi sata wanda shi kuma ana shaka cewa sariq wa sariqatu saboda me saboda sata ta fi bayyanuwa daga ɓangaren maza fiye da ɓangaren mata kamar yadda ita kuma a ɓangaren zinatun tana faruwa ne ta dalilin sha'awa da sha'awa ta fi saurin faruwa daga ɓangaren mata fiye da ɓangaren maza hadisin farko a cikin babin shine hadisi na dubu da ɗari bakwai da saba'in a cikin littafin wani aisha ta radiyallahu anha anna quraishan ahammahum sha'anul mar'ati al-makhzumiyya التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها متفق عليه wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar uwar muminai na na aishatu yasir na abubakar allah ya dada su anna quraishan ahammahum shanul mar'a na na aisha tace hakika quraishawa al'amarin wannan matan nan al-makhzumiyya wato daga kabilar banu makhzum al-jisar adwace tai sata sha'aninta ya sanya su cikin damuwa saboda kasancewar ta fito ne daga dangi maɗaukaka kuma ƙoraishawa to gashi ta yi sata kuma hukuncin sata a ƙarƙashin dokokin addinin musulunci shine a yanke mata hannunta guda ɗaya to shine abin ya dami sauran ƙoraishawa faƙalu sai suka ce man yi kallin fiha rasulallah sallallahu alaihi wasallam wa zai je wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama magana dangane da ita ko a sassauta mata a kyale ta faƙalu su da kansu kuma wasu daga cikin su suka ce wa man yastari wa alaihi illa usama ibn zaid ai ba wanda zai iya daurewa ya je ya magana da annabi sallallahu alaihi wasallam akan sha'aninta in banda sayyidina usamatu dan zaidu hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ake wa kirari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake matukar san shi fakan nama hu usama wanda suka ji suka samu sayar na usama suka nemi wannan alfarmar wurin shi shi ma sai ya je wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi mishi magana yana nema wa wannan matar afuwa a madadin sauran ƙurayshawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sayyidina usama atasfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala shin yanzu ka nema wa wata ceto a game da wani haddi daga cikin haddodin Allah maɗaukakin sarki sun maƙama faktaɓa ba sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yayi wa sahabban shi gaba ɗayan su hudu ba sun maƙala a cikin hudubar sai ya ce musu inna ma ahlaka allazina qablakum abu kadai abin da ya halakar da al'ummatin da suka zo kafin ku annahum kanu idza sarqa fihim sharifu tarku cewa su sun kasance idan wani madaukaki a cikin su ko ɗan masu sarauta ko ɗan masu dukiya idan ya yi sata daga cikinsu sukan kyale shi ba za a tsayar mashi da haddi ba wai za su raka fihim da'ifu a ƙamo alaihi hadd amma idan wani rarrauna ko talaka ko wanda marashin gata ya yi sata daga cikinsu sai a tsayar mashi da haddi wai mullahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina rantsuwa da Allah lau anna mata binta muhammadin sarafat da a ce zai yiwu na na fadima ir annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta aikata irin wannan laifin da babatu ya daha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa ya ce wallahi da sai na yanke hannunta mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hado kan shi anan a cikin wata ruwayar aka ce fatalawwana wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal yayin da sayyidina usamatu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan nema wa ita wannan matar mai laifin ceto sai aka ga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta canza launi saboda fushi fa qala sai yace atashfa'u fi haddin min hududillah shin yanzu kai ne zaka nema wa wani ceto a cikin wani haddi daga cikin haddodin Allah fa qala usamatu sai na usama sai ya razana sai yace istaghfir li ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka nema min gafara a wurin Allah qala yace summa amara bi tilkal mar'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da wannan matar fa qudiyat yaduha sai aka yanke hannun nata wannan kissar tana daga cikin kissosin abubuwan da suka faru a lokacin yakin fatuhu makka wato a wajejen shekara ta takwas kenan bayan hijira bayan an buɗe garin makka makka ta zama ƙasar musulunci malamai suka ce faɗarsa da ya ce lau an na faɗi mata binta muhammadin sarakat daga tafiye da ha ai yana nufin kaiwa matuƙa ne cikin tabbatar da tsayar da hukuncin allah akan kowane mukallafi wanda ya aikata laifi sai ya faɗi mafi soyuwar dukkan mutane a gare shi ita ce yarsa tsokar jikinsa na na faɗi matu radiyallahu anha wa alaiha salam yace ko da ita ce da zai yiwu ta aikata irin wannan laifin yace to ko ita ce sai ya tsayar mata da haddi kaga koma bayan kuma wani kenan wanda ba ita ba imamu shafi'i yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wata gaba ce madaukakiya daga jikin wata mace madaukakiya ita ce na na Fadima radiyallahu anha cewa ko da ita ce zai yi ta aikata irin wannan to sai an tsayar mata da haji Abdullahi dan Umar ya ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cewa duk wanda yayi ceto ya shiga tsakanin wani haddi daga cikin haddodin Allah ga wannan ya yi jayayya ne da Allah a cikin umarninsa kuma hadisi ne ingantacce wanda imam ahmad da imam abu dawud suka rawaito ta hanyar a amur dan shu'aibu daga baban shi daga kakan shi har ma a cikin wata riwaya ta imam abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da shawara ga al'ummarsa yace ku rika yin afuwa game da haddodi fima bainakum cikin abin da ke tsakaninku kafin ku kawo min labari amma duk abin da yayi so gare ni na daga haddodi to wannan kan wajibi ne sai an tsaye da shi ma'ana in mutum sata ya yi ba kwa so a yanke mishi hannu to kar ku zo ku gaya mu amma in dai har kuka gaya min to dole sai an yanke mishi hannun nan haka nan in- idan mutum zina ya yi in kuna so ku mishi afuwa ba za a yi mishi bulala ba to kada ku kawo maganar gaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai mutukar maganar ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to kowane ne wajibi ne sai an tsayar mishi da wannan haddin babun nahayi an tagawudi fi tariqin nasi wa zullihim wa mawaridil ma'i wa nahawiha wannan babin zai mana magana akan hani da aka yi ga- game da yin ba haya fi tariqin nasi a hanyar wucewar mutane wa zullihim da kuma inuwoyinsu inda suke hutawa su sha inuwa wa mawaridi lima'i da kuma gurin da suke gangarawa suke ɗiban ruwa duk waɗannan guraren haramun ne mutum ya je ba ha qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani wallazina yu'zuna almu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu hakika da waɗannan da ke cutar da mu'mine maza da mu'mine mata ba tare da wani laifi da su mu'minin suka aikata ba ka faqadihi tamalu buhtanan wa isman mubina duk waɗanda suka yi haka sun sun ɗauki wani laifi ƙirƙirarre da kuma wani zunubi mabayyani a cikin wannan ayar malamai suka ce akwai narko mai tsanani game da duk wanda yake aikata abin da ke cutar da al'ummar musulmai ta hanyar zance ne ko kuma a aikace yake aikata abin hadisin da ke cikin babin shine hadisi na 1771 a cikin littafin وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللائنين قالوا وما اللائنان قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم قوله اتقوا اللائنين أي الأمرين الجالبين للع- للعن ولفظ أبي داود اتقوا الملائنة الثلاث البراز في الموارد وقارئة الطريق وظل ولفظ أحمد اتقوا الملائنة الثلاث أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به أو في طريق أو نقع ماء وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهار الجاري hadisin an karɓo shi ta hanyar sayar na abu huraira idan ana tafi da gare shi ya ce an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam ƙal lallai manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ita ƙulla inayin lallai ku tsoraci guraren nan da ke janyo wa mutum tsinuwa gurare biyun nan da ke janyo wa mutum tsinuwa ku tsoraci wayannan guraren ku kiyaye su ƙalu wa malla ina ne sai sabai suka tambaya suka ce ya rasulallahi waɗanne gurare ne guda biyu masu janyo wa mutum tsinuwa ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allazi ya takhalla fi tariqin nas wannan da ke yin ba haya akan hanyar wucewar mutane aw fi dhillihim ko kuma a cikin inuwarsu da suke hutawa rawahu muslim imam muslim ne rawaito hadisin wannan kam duk wanda yake yin haka yana yin ba haya akan hanyar wucewar mutane ko a inuwoyinsu da suke hutawa to wannan tabbas zai sha tsinuwa a gurin mutane domin ko da ba su buɗe baki sun ce kai amma wanda ya yi wannan Allah ya tsine mishi ba to tabbas zai dai sha tsinuwa din tunda abin da ya yi din zai rika sosa zukatan muminai duk wanda ya zo wucewa ya ji wannan warin to tabbas zuciyar shi za ta sosu kuma wannan dalilin zai sa Allah subhanahu wataala ya tsinuwa ga ainihin wanda ya yi abu a lafazin imam abu dawud kuma hadisin ya zo da ittaqul mala'inas salas ku tsoraci guraren nan na tsinuwa guda uku ice albarazu fil mawarid yin ba haya akan maganganar ruwa maganganar ruwa wato gurin da mutane suke wucewa su je su ɗebo ruwa kamar kogun da mutane suke ɗibo ruwa ko bakin rijiya haka ko rigun da ya kama da haka wa ƙari a tutsari da kuma tsakiyar hanya wa zil da kuma inuwa wayannan guraren duka an hana mutum ya je ba haya a guraren wa rabzu ahmad a ruwayar imam ahmad kuma hadisin ya zo da lafazin ittaqul mala'ina saras ku kiyayi gurin tsinuwan nan guda uku an ya kauda ahadukum fi zillin yasazillu bi ɗayan ku ya tsuguna a cikin wata inuwa wacce ake yustazallu bi wadda ake inuwantuwa da ita aw fi tariqin ko kuma akan wata hanya a wani qaima'in ko kuma a wani waje wanda mutane suke a ɗiban ruwa wayannan guraren duka haramun ne a matsayinka na musulmi ka je ka tsuguna ka yi bahaya kuma har ila yau ba ma iya yin bahaya ba kawai haramun ne har ila yau a hanyar wucewar mutane ka yashi shaddarka ka turo da dattin kan hanya inda mutane ke wucewa duk wannan haramun ne abin da ya tabbata a cikin wayannan hadisai da muka ji su gurare shida ne waɗanda a addinance aka hana mutum ya je ya ba haya abu na farko shine gefen hanya gu na biyu shine inuwar da mutane ke zama waje na uku shine hanyar magangaran ruwa guri na hudu shine gunda ake ɗiban ruwa ɗin guri na biyar shine ƙarƙashin bishiyoyi masu inuwa guri na shida kuma shine gefen ƙoramu da kuma koguna duk gunda da ruwa ke gudana to mutum ya je gefen wannan ruwan da ke gudana ya ba haya to wannan yana daga cikin guraren da aka hana haka nan ya zo a cikin marasil na imam abu dawud wani hadisi da ya karɓo shi ta hanyar makhul cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a rika yin bawali a kofofin masallatai wato aka ce ga masallaci ko ga wani wuri da mutane ke yin sallah to an hana kai kuma ka zo kai bawali a irin waɗannan guraren ko kuma kusa da waɗannan guraren ba don kuma saboda idan kai bawal in kai bawalin duk lokacin da rana ta gasa wannan gurin za a rika jin hamami da kuma wari yana tashi daga gun don haka haramun kuma bayan duka waɗannan guraren ma akwai wani abu na wauta da mutane ke yi misali yanzu guraren da aka gina banɗakuna wanda an gina ne kawai don yin bawali kaɗai kuma kowa ya sani irin waɗannan guraren ana gina su ne kaɗai don yin bawali to kai wani sai ya zo shi kuma ya zo ya ba haya a wurin duk wanda ya shigo don yin bawali kawai sai ya ga ba haya a cikin banɗakin an yi ta to duk mai yin irin waɗannan irin waɗannan abubuwan ya zo ya ba haya a gun da bai dace ba kuma ya tabbata duk wanda ya gani ko bai tsine mishi a fili ba to dai mala'iku sai sun tsine saboda ƙona ran mumini da aka yi saboda zuciyar mumini tana da daraja a wurin Allah subhanahu wataala da haka duk wanda yake yin abin da zai so su zukatan mumini tabbas wannan yana tare da tsinuwar Allah Allah ya kiyaye mu babun nahyi anil bawli wa nahwihi fil ma'ir rakid wannan babin zai mana magana akan haramcin yin bawali da kuma makamancin bawali din a ruwan da ke ɗaya guri ɗaya wato ruwan da ba gudana yake yi ba kamar ruwan kududdufi haka ko wani dam mutum ya zo ya tsilla fitsari a gurin to haramun ne an hana an jabirin radiyallahu an ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir rakid rawahu muslim wannan hadisi an karɓo shi ta hanyar sayar na jabir Allah ya dinda shi ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naha an yubala fil ma'ir rakid ya hana a rika yin bawali a cikin tsayayyen ruwa rawahu muslim imam muslim ne ruwaito shi malamai suka ce a cikin wannan hadisin akwai hujjar hanin yin bawali a cikin ruwan da ba gudana yake yi ba domin wannan din yana sanya ruwan ya zama tona jisa ko da a ce kuwa ruwan dan kankani ne kuma ko da najisar yar kaɗan ce takan iya ɓata ruwan idan ma ruwan mai yawa ne dai ko da bai zama najisar ba to yakan zamto dai za a riƙa yin kyamarsa saboda wannan bawalin da ake yi a cikinsa a wata ruwayar kuma ya zo da la yuktasalu ahadukum fil ma'il da'imi wa huwa junubun kada ɗayan ku yayi yayi wanka wa huwa junubun alhali shi yana da janaba fil ma'il da'imi a cikin ruwa wanda yake tsayayye wato idan mutum yana da janaba an hana ya je yayi wanka a ruwan dam ko ruwan kududdufi wanda ba gudana yake yi ba alhafiz ibn hajar ya ce hannun da aka yi game da yin bawali a cikin ruwa saboda kada ruwan ya zamto ya najasa ya zama najasa kuma an hana yin wanka ne a cikin irin wannan ruwan saboda kada wannan ya zamto ya yi tasiri wajen tsarkakuwar shi ruwan wannan duka malamai suka ce ana ɗaukar shi ne bisa ruwan da yake ɗan kaɗan wanda ba mai yawa ba sosai amma idan ruwa mai yawa ne wanda ya kai kamar irin manyan dam-dam irin su tuga wanda manya-manyan dam ne wanda akalla mutum zai iya wuni guda yana yawo a cikin ruwan to idan irin wannan ruwan ne wasu malaman suna ganin cewa ba a hana yin wankan ba haka amma kuma dai yin bawalin zai iya zama dalilin azanta wurin amma dai kamar wankan janaba za a iya yi a ruwan da yake babba ne ko da a ce ba mai gudana ɗin ba babu karahati tafdilil walidi ba'aba auladihi ala ba'din fil hibati wannan babin zai mana magana akan karhancin mahaifi ya rika fifita sashen ƴaƴan shi akan sashe a wajen kyaututtuka wato makaruhi ne mutum ya fifita wani ɗansa ko wata ƴar shi akan sauran ƴaƴan shi idan ya tashi ba da kyauta ko kuma mutum ya ware 'ya'yan wani ɗaki su kaɗai zai ba wa banda 'ya'yan wani ɗaki ko kuma irin yadda wasu ke yi 'yan wancan ɗakin sai a biya musu makaranta mai tsada suna yin private university ana kashe musu kuɗi mai yawa wayannan kuma saboda ba a son uwarsu sai a biya musu makarantar gwamnati suna ta fama da yajin aiki da sauransu har sai wayancin sun gama karatunsu da shekara ɗaya ko biyu wa'annan kuma ba su gama ba saboda yawan yajin aiki an nu'man bin bashir radiyallahu anhuma anna abahu atabihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a kulla waladika nahaltahu misla hadha faqala la faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam فأرجئه وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم قال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور وفي رواية لا تشهدني وفي رواية قال لا تشهدني على جور وفي رواية أشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا متفق عليه وانا دوغون حديث an karɓo shi ta hanyar sayar na Umanu ɗan Bashir ɗan Sa'adu idan Allah ta bada gare su wannan sahabin da shi da mahaifinsa da mahaifiyarsa dukkaninsu sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam sunan mahaifin shi Bashir bin Sa'ad radiyallahu anhu sunan mahaifin shi kuma Fatima bint Rawaha yace anna abahu atabihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala lalle mahaifin shi Bashir ɗan Sa'adu ya zo da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li ni na ba wa ɗana wannan ɗinnan na ba shi wani bawa na wanda ya kasance dama na wani wato wannan abin da ya faru ainihi mahaifiyata shi ne faɗi bin turawa a ƙanwar ƙanwar sirna abdullahi ɗan rawaha yadda ce ta zo ta sami mahaifin nashi ce mishi ya kamata ka ba wa ɗannan nawa wata kyauta ta musamman to shi kuma sayyidina bashir bin sa'ad yana da 'ya'ya manya wanda ba ita fadimatun ne ta haife shi ta haife su ba to amma sai ya keɓe wannan ƙaramin ɗan nashi sai ya bashi kyautar wannan bawan to ita kuma mahaifiyar yaron saboda tana so kyautar ta zama ta tabbata saboda gudun kada bayan rasuwar mahaifinsu a dawo kuma ana wasu maganganun daban jirje to ya je shaidarwa annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai ya roƙo ɗan nashi ya taho kuma tare da bawan nashi sannan sai yake shaida wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wannan bawan nawa to na ba wa shi wannan yaron na ba wa ɗana wannan bawan nawa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi a kullu waladika na halka wa misla hada shin dukan ƴaƴanka ka ba su misalin irin wannan kyautar fa qala la sai ce a'a ban ba su ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa arji'uhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to tunda haka ne ka mayar da wannan kyautar ba ta yi ba wa fi riwayatin a cikin wata riwayar kuma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a fa'alta hadha bi waladika kullihim shin ka aikata haka ga dukkan ƴaƴanka qala la sai ya ce a qala ittaqullaha wa adlu fi auladikum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ku ji tsoron Allah ku riƙa yin adalci a tsakanin ƴaƴanku faraja abi a sayar na umanu ya ce sai mahaifina ya dawo fara da tilkar sadaka sai ya dawo da wannan kyautar da ya mun a fi riwayatin a cikin wata riwayar kuma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da mutum Allah sabata gare shi yace ya bashir ya kai bashir alakan waladun siwa haza shin kana da wasu ƴaƴan ne bayan wannan qala na'am sai yace kwarai ko ina da su qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kulluhum wa habta lahu misla hada shin dukkanin su kowanne ka bashi misalin irin wannan kyautar qala la sai ce a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mishi fala tushhidni idan fa ni la ashhadu ala jawri idan tunda haka ne kada ka rika sanya ni a matsayin shaida domin ni bana yin shaida bisa abin da aka yi shi na zalunci wa fi riwayatin a wata riwayar kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mishi la tushhidni ala jawrin kada ka shaidar da ni bisa zalunci abinda kai na zalunci kada ka shaidar da ni a fi riwayatin a wata riwayar kuma ce mishi yayi ashir ala hadha gairi ka je ka shaidar da wani bisa wannan amma ba ni ba suma ƙara sanan sai ƙara mishi da cewa a yasirruka an yakunu ilayka fil birri sawa'un shin yanzu zai faranta maka rai kana so a ce gaba ɗayan su sun zama daidai da daidai wajen yi maka biyayya sai ya ce kwarai ku ya rasulullahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi fala idan tunda ku haka ne to wannan kyautar ba ta yi ba wannan hadisin yana karantar da mu wajabcin yin daidaito a tsakanin yaya idan mutum ya tashi yin kyauta kuma har ila yau idan ka tashi yin kyauta malamai sun yi sabani wasu suka ce shin idan ka tashi yin kyauta tunda kyauta ce ba gado bane ne za ka iya daidaitawa tsakanin 'ya'yanka maza da mata idan naira dubu-dubu za ka raba kowane yaro da mace da namiji kowa ka ba shi dubu idan dubu ɗari-ɗari za ka raba kowane yaro da mace da namiji kowa ka ba shi dubu ɗari-ɗari ko kuma a'a za ka yi lizzakar misir hazin on sayini ne ma'ana kowane namiji ka ba shi kasan mace biyu ma'ana wato in ka ba wa namiji miliyan ɗaiɗai ka ba wa mata su kuma kamar dubu ɗari biyar-biyar to a nan malamai sun yi saɓani amma dai duk wanda aka ɗauka ya yi domin saɓanin tun daga magabata ne ala ayi halin dai duk lokacin da mutum zai yi wata kyauta a tsakanin 'ya'yan shi wajibi ne ya yi ta daidai da daidai haka nan idan wani abu ne na bajinta za ka yi wa yaranka wanda ba na kyauta ba kamar ɗaukar nauyin karatunsu kamar abin da ya shafi musu ɗinki to wajibi ne nan ma ka daidaita su kai daidai da daidai in ma ba za ka daidaita ya zama duka kala ɗaya ba to ya zamto dai a su ya zama duka iri ɗaya ne kada a fifita 'ya'yan wani ɗakin akan 'ya'yan wani ɗakin kada a fifita waɗanda wasu take gida ya zamto an fifita su akan wacce uwarsu ta rasu ko kuma uwarsu ba ta gidan ta yi aure a wani gidan daban duka wannan yana daga cikin nau'o'in zalunci babu taharimi ihdadil mar'ati ala mayyitin fawqa salasati ayyamin illa ala zawjiha arba'ata ashhurin wa ashrata ayyam wannan babin zai mana magana akan haramcin mace ta yi takaba bisa wani mamaci sama da takabar kwana uku in dai ba mijinta bane sai dai mijinta ne za ta yi wata hudu da kwana goma domin sun kasance a zamanin da kamar su larabawa wata matar idan dan uwanta ne ma ya rasu ko karanta ko yayanta ko kuma ɗanta wanda take so in ya rasu ko mahaifinta shikenan sai da shiga ta kaba wata sai da shekara guda ma tana ta kaba bisa kaninta ko kuma ɗanta wanda ya rasu da musulunci ya zo shi sai aka haramta wannan sai ya zanto iya dai matar aure ce kawai za ta yi wa mijinta ta kaba wata hudu da kwana goma kuma wani muhimmin abu da za mu fahimta a nan shine ita ta kaba ba wai sai an zo an sanya mace ba kamar yadda ake a ƙasar hausa wai mace idan mijinta ya rasu shikenan wai sai an zo an yi bikin sa ta a ta kaba wannan duka haramun ne ba wani bikin sa mace a ta kaba haka nan kuma babu wani bikin fitar mace daga ta kaba babu wannan duka addinin musulunci kawai daga lokacin da mace ta samu labarin rasuwar mijinta ita mai takaba ce kawai kai tsaye ta shiga takaba kenan kuma abin da ya wajabta ga mace mai takaba shine ba za ta sanya tozali ba ba za ta sanya turare ba a jikinta ba za ta sanya kayan ado ba ba za ta sanya su sarka da sauran kayan ado ba sannan kuma ba za ta sanya wani abu dai mai kanshi a jikinta ba sannan kuma ba za ta rika fita tana yawo a gari ana ganin ta ba ko da gaisuwar mutuwa ko dubiyar mara lafiya duk wannan ba za ta je ba ban tana irin su bikin suna ko bikin ɗaurin aure duka mace mai takaba ba za ta je ba sai dai in ya zama dole an yadda za ta iya zuwa kamar asibiti ko kuma don ba da shaida a kotu da sauransu to wannan ya halatta za ta iya zuwa amma irin abubuwan da ake a ƙasar hausa na al'adu tun na zamanin maguzanci waɗanda har yanzu ba a dina ba wannan duka haramun ne ya kamata lalle a dina irin suwai idan mace mijinta ya rasu shikenan za ta rika ajiye wuka kullum ya zamto akwai wuka kusa da ita sannan kuma kullum wai ya zamto wajibi ne ya zamto butar ta cike da ruwa fal kullum to wannan duka haramun ne da kuma cewa wai mace mai takaba sai ta tsatsefe gashinta sai ta yi menene sai ta sa baƙaƙen kaya da dai sauran abubuwa dai da suke yi dai da karatun shiga takaba da karatun fita daga takaba wannan duka haramun ne addinin musulunci bai zo da wannan ba duka al'adu ne irin na maguzanci kuma aka ci gaba da yi har yanzu ana nan ana yi musamman ma dai a ƙauyuka عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه فلعل بطيب فيه سفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بآربيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يهل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تهد على ميت فوق ثلاث ليالي إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جهش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بالطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من هذا غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يهل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تهد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا متفق عليه wani hadisin an karɓo shi daga agolar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yar ce sai da Zainab yar Abu Salama wato yar gidan Ummu Salama matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wacce lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Ummu Salama ita kusan ma ana shayar da ita ne tana karamar yarinya sosai a lokacin qalat tace dakhaltu ala ummi habibata radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam na shiga wurin ummu habiba wato ramla kenan ramla bintu abi sufyan matar annabi sallallahu alaihi wasallam na shiga wurinta hina tofiya abuha abu sufyan ibn harbi yayin da mahaifinta ya rasu shine Abu Sufyan dan harbu idan Allah zaba da gare shi fa da arbi ibn fihi sufratu khaluqin sai ita sai da ummu habiba radiyallahu anha ta sa aka kawo mata wani turare wanda a cikin shi akwai wani fatsa-fatsa haka irin na abin shafawa augari ko kuma waninsa ta ce a kawo mata fadahanar minhu jariyatan sai ta shafa wa wata baiwa da ke kusa da ita suma masal bi ari bai hasanan sai ta shafa kuma a jikinta suma ƙarar sai ta ce wallahi ma ni bi ɗiri min haja wallahi ba ni da buƙatar turare gaira an ni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙuru alal minbari in banda dai naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa akan minbari yana cewa la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bi halatta ba ga duk matar da ta ba da gaskiya da Allah da ranar lahira an tuhidda alama yitin da ta ta kaba bisa wani mamaci roƙa salasi layalin sama da kwana uku wato bai halatta ta wani wani mamaci ta kabar fiye da kwana uku ba illa ala zaujin sai dai bisa mijinta arba'ata ashhurin wa ashrin in mijinta ne za ta yi mishi wata hudu da kwana goma alar zainabu nanu zainabu yar abu salama ta ce suma da kaltu ala zainaba binti jashin sannan bayan nan sai na shiga wurin sayyida zainab yar jahash wato ɗaya daga cikin iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha fina tofiya a kuha yayin da dan uwanta ya rasu shine sayyiduna abdullahi dan jahashin radiyallahu anhu fa na arbi dibin sai ta sa aka kawo mata turare fa masal minhu sai ta shafa wannan turaren su makalar sanan sai ta ce amma wallahi ma ni bi tsimi min haja amma wallahi ba ni da buƙatar in shafa turare gaira anni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kul in ban da dai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa alal minbari akan minbarin sa yana cewa la yahilu limra'atin bai halatta ba ga wata mace wacce tu'minu billahi wa yawmil akhir ta ba da gaskiya da ranar da Allah da ranar lahira wato duk matar da ta ba da gaskiya da Allah da ranar lahira to bai halatta ba gare ta an tuhidda alama yiti da ta yi wani takaba bisa wani mamaci fauka salasi sama da kwana uku illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashran sai dai in bisa mijinta ne za ta iya yin wata hudu da kwana goma mutafaqun alaihi hadisi yadda aka haɗu a kansa malamai suka ce wannan hadisin a cikin akwai hujjar haramcin yin takaba bisa wani wanda ba mijin mata ba in dai dan mahaifi ne ko kani ko wa ko ɗanta na cikinta to haramun ne da keɓance kanta ya zanto ba ta amfani da turare ba ta yin ado ba ta yin wani abu saboda bakin cikin an yi mata rasuwa in dai ba mijinta ba ne shi ko wajabcin yin takaba bisa miji wata hudu ne da kwana goma kuma idan mace da mijinta zai rasu a wata ƙasar ba ta samu labari ba sai wata rana kawai aka zo aka ce mata ai yau mijinki watan shi uku kenan da rasuwa aka gaya mata rana da kuma watan da ya rasu to kawai abin da za ta yi shine ta kabar wata ɗaya da kwana goma shine kawai za ta ƙara su ta kabar ne idan da idan da za a zo a bata labarin ma ai mijinki tun bara ya rasu ai yau wajen watan sa bakwai kenan da rasuwa a wannan lokacin shikenan kawai za ta yi kukan da ta share shikenan ko gobe ta samu miji sai ta yi aurenta shi kenan ai ta riga ta fita daga takaba ma tuntun ba ta sani bane al-imam ibn battal ya ce al-hidad wa al-ihdad wato takaba shine hanuwar mace wacce mijinta ya rasu hanuwarta daga yin ado baki ɗayansa duk wani abin da za a kira shi ado tun daga yin adon tufafi da shafa turare da shafa mai mai kanshi da sanya irin su sarkar gwal ɗan kunnen gwal da sauransu to wannan duka haramun ne ga mace mai takaba da dukkan kuma abin da zai iya janyowa hankalin miji zuwa gare ta tunda tana ta kaba bai halatta ba gare ta ta yi duk wani abu wanda zai iya kaiwa ga wani namiji ya ji sha'awarta babu tahrimi bai ilhadir lil badi wa talaqir rukbani wal bai'i ala bai'i akhihi wal khitbati ala khitbatihi illa an ya'zana aw yarudda wannan babin zai mana magana akan haramcin ɗan gari yayi wa ɗan ƙauye cinikin kayansa ɗan ƙauye ya zo shi kai a matsayin ka na ɗan birni sai ka ƙwace kayan wato ka karɓe daga hannun shi ka je ka yi masa cinikin kayan ka sayar sannan ka zo ka bashi abin da ya samu wannan haramun ne wata laƙin rukuban da kuma fita domin yin tare irin fita dinnan domin taron 'yan ƙauye masu shigowa da kaya a fita a je a tare su a sai kayan su da araha a shigo da shi birni a zo a sayar da tsada wannan duka haramun ne wal bai'i ala bai'i akhihi da kuma haramcin yin ciniki akan cinikin dan uwansa wal kidbati ala kidbati da kuma yin neman aure akan neman auren dan uwansa musulmi illa an yi azana sai dai idan shi wancan din ne ya mishi izini aw ya rudda ko kuma in wancan din ne ya sayi abin kuma sai ya dawo da shi to shikenan kai kuma ka iya sayi kai sabon ciniki an anas bin radiyallahu anhu qal naha rasulullah sallallahu alaihi wasallama an yabi'a hadiran libadin wa in kana akhahu li abihi wa ummihi muttafaqun alaihi wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar sirrin Anas dan Malik idan Allah ta bada gare shi yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yabi aha dirun libadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta dan gari wato dan birni yayi wa dan gari wanda yake dan birni yayi wa dan kauye cinikin kayansa wato ya sayar mishi wayan kana kawari abi wa ummi ko da ce dan uwan shi ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya in dai a ƙauye yake ya shigo da kayansa to ka bar shi ya je ya sayar da kanshi kada ka ce za ka karɓa ka je ka sayar mishi haramun ne mutafi wani alaihi hadisi yadda aka haɗu a kansa kuma malamai suka ce siffar yadda ɗan gari zai wa ɗan ƙauye ciniki shine wato shi wannan ɗan ƙauye ya zamto ya ɗauko kayansa ya shigo da shi gari shi kenan ka kuma ɗan gari sai ka karɓa sai karɓa ka je ka sayar mar don ya zo shi kuma ya sallame ka ko kuma ka saya ka yi ciniki da shi misali ka yi ciniki da shi ya sayar maka da kayan dubu goma ba kuɗin za ka ba shi ba sai ka je kai kuma ka shiga cikin gari ka nemi masu saya a samu a saya kamar dubu sha biyar ko dubu sha uku shi kenan sai ka kawo musu dubu goman sa sauran kuɗin kuma ka riƙe to wannan haramun ne wannan kuɗin da ka samu a sama kuɗi ne na haram وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها الى الاسواق متفق عليه وانا حديث عن كربو السهاني سيدنا عبد الله بن عمر idan Allah tabbata gare su yace manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace la tatlaqaw silaa kada ku rika fita kuna riskar a kayan sayarwa hatta yi hubaba biha ila suq har sai in wannan kayan an faɗo da shi zuwa ga kasuwa ilal aswaq zuwa ga kasuwanni annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka fita kai tare irin yadda ake fita a yi taron yan ƙauye din nan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda wannan cinikin ciniki ne na garari musamman a yawancin lokuta yakan zamto kai da ka fita ka saya din ka bari cewa ana sayan wannan kayan a gari ana sayan kowane kwano ɗaya naira ɗari biyar kai kuma ka zo ka saya abin ɗan ƙauye naira ɗari hudu to ba abin mamaki ba ne kuma kafin ka dawo gari ka zo ka samu kayan ya karye ya dawo ana sayan shi ɗari uku da hamsin ko kuma ɗari uku kai kuma ka je ka sayo shi ɗari hudu abin ɗan ƙauye kana ganin ka da hanci ko kuma ana sayan abin a gari naira ɗari biyar kai kuma ka zo ka saya abin ɗan ƙauye naira ɗari hudu to kaga ka cuce shi da ka bar shi ya shigo da abin shi cikin gari wadakin zai samu wanda zai saya a ɗari biyar ɗin imam muslim ya rawaito wani hadisin ta hanyar sayar na abu huraira wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la talaqaul jalaba man talaqa fashtara minhu wa idza ata sayyiduhu suqa huwa bil khiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku rika taran yara da aka turo su kasuwanni domin idan har ka sayi wani abu daga gare shi to idan shugabansa wato mahaifin shi ko yayansa ko kuma duk wanda ya turo shi kasuwar idan ya zo ya shigo kasuwar ya samu an riga an sayi kayan to yana da zaɓi in ya ga dama zai iya rushewa wancan cinikin na farko in ya ga dama kuma ya bar shi ala ayi halin dai shi tare haramun ne wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ratlaqaw rukban wa la yabi hadirun libadin فقال له داوود ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه السمسار الدلال wannan hadisi an karɓo shi ta hanyar habrul umma sayyidina abdullahi dan abbas idra Allah ya da gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la rasala qawr rukban kada ku rika fita kuna taron mahaya da wakai mahaya raƙuma da suke zuwa da suke zuwa daga ƙauyuka kada ku rika fita kuna taron su wala yabi hadirun libadin kuma haka nan kada dan gari ya karbi kayan ba ƙauye je ya sayar mar faƙarar lahu ɗawus sai ɗawusu almajirin abdullahi ɗan abbas ya ce mishi menene ma'anar layabi hadirun libarin wato kada ɗan gari ya karɓi kayan ɗan ƙauye je ya sayarwa sai ce ai la yakunu lahu sumsaran kada ɗan gari ɗan birni ya zama dillali ga ɗan ƙauye mutafaqun alaihi hadisi ne da aka haɗu a kansa ala ayi halin dai haramun ni irin yadda abubuwa suke faruwa yanzu wanda ga ɗan ƙauye idan ya taho da kazar shi iri da kaza in ya taho da ita birni ko kuma wani babban gari da ke kusa da su to sai a fita a je a tare shi sai a sayi abin da araha sannan kuma a shigo cikin gari ana sayarwa da tsada wannan duka haramun ne duk masu yin irin wannan abin to haramun suke yi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yabi a hadirin libadi wala ta naja shi wala ya bi in rajulu ala bayi a fihi wala ya fitubu ala fitubati a fihi wala ta tsalul mar'atu talaka uktiha litakfa'a ma fi ina iha a fi riwayatin qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an talaqi wa an yabta al muhajiru lil arabi وأن يسترق المرأة طلاق أختها وأن يستعم الرجل على صوم أخيه ونهى عن النجش والتسرية متفق عليه wannan hadisin ya tattaro abubuwa da yawa kuma an karɓo shi ne ta hanyar sayar na abu huraira idan Allah ta bada gare shi ƙara ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yabi a hadirun libadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ɗan gari ɗan birni ya karɓi kayan ɗan ƙauye ya je ya sayar mara wala ta naji shi kuma ya hana yin ɗan kore wato irin ka zama ɗan koren wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wala ya bi in rajulu ala bai fihi kuma kada mutum ya rika yin ciniki akan cinikin ɗan uwansa musulmi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wala yakhdubu ala fi'lati fihi kuma kada mutum ya rika yin neman aure akan neman auren ɗan uwan shi musulmi wala tasalul mar'atu talaqa uktiha kada kuma mace ta rika neman a saki yar uwarta mace kamar mace ta ce ita ba za ta zauna da mijinta ba sai dai in zai saki kishiyarta ko kuma mutum yana neman aure sai ita amarya da za a aure ta sai ta ce ita ba za ta shigo kan kishiya ba sai dai in ka yadda ka saki matarka da take hannunka sannan yin aure ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ita fa'a ma fi ina ya dan ta kabar da dan abincin da ita wannan ta gidan take ci wa fi riwayatin atar wayar sai na abu da cewa yayi na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an talaqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana fita dan yin tare wa an yabta al muhajiru lil arabi kuma ya hana wato dan gari al muhaji wanda yayi hijira ya dawo garin madina to an hana ya je saiwa ya sayarwa dan kauye kayansa wa an yastadal mar'atu talaqa ukhtiya kuma ya hana mace ta sanya sharaɗin cewa ba za ta auri mutum ba sai ya saki ‘yar uwarta mace wacce ke hannunsa wa an ya samar rajulu ala sami akhi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya rika yin ciniki akan cinikin dan uwansa wa naha anin najishi kuma ya hana yin dan kore wa tasriyati ya hana kuma mutum idan zai sayar da dabba sai ya bata wani abinci ko kuma ya kita tatsar nonon wannan dabbar dan idan ya zo sayar da ita a ga hantsarta a ciki duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma ina ganin saboda yanayin lokaci anan za mu dakata da fatan Allah ya amfana da mu da abin da muka ji abin da muka faɗe shi daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana kuma insha Allah wannan karatun in Allah ya kai mu jibi ranar alhamis insha Allah za mu kammala shi za mu rufe karatun na bana fatan Allah ya ba mu ladan abin da muka yi kuma lalle ina jan hankalin yan uwa cewa wannan daren na yau shine daren 27 ga watan Ramadan wanda yawanci ana sa rai ana karfafa zaton cewa ya kasance shine daren Lailatul Qadr to na ka lalle ne a matsayinka na musulmi mumini ka dage wajen yawan ibada da yawan addu'o'i a wannan dare mai zuwa kada ka saki ka rika yin bacci ya zamto tun daga farkon daren har ƙarshen shi kawai bacci kake yi a dage kwarai da gaske mutum ya dage ya samu sallar isha'i a cikin jam'i ya samu ya samu sallar tarawihi a cikin jam'i kuma lalle mutum ya dage da yawan addu'o'i tun daga faduwar rana har zuwa huduwar alfajir gaba ɗaya da lailatul qadr ne in Allah ya yarda to da ka lalle ne in uwa mu dage kwarai da gaske wajen addu'o'i Allah ya amsa mana Allah kuma ya sanya mu cikin masu samun babban rabo daga kowace irin baiwa da rahama da gafara da Allah yake yi bayinsa a wannan lokaci mai albarka اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملل الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين